نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na Masjid Imam Bukhari a unguwa ta Sonisi a birnin Niamey domin ci gaba da karatun littafi na Kitabut Tauhid a karkashin majalisin mu mai taken Tauhidi shine asalin addini yau muna bakwai ga watan muharram hijira daga makka zuwa madina 1448 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na 16 a cikin wannan littafi mai albarka wanda a wannan darasin kusan muna bankwana da littafin kenan kahin mu ci gaba akwai wani sako da muka gabatar a karatu na jiya to sai dai an samu matsala ta video bidiyon bata fito ba zan so a yau mu maimaita wannan sakon kahin mu ci gaba da karatu sakon shine yan uwa masu girma makiya sun sako mu a gaba makiya kuma masu matukar hadari sun sako wannan kasar tamu ta Niger a gaba ta kowace hanya suna son su ga sun tarwatsa wannan kasar tamu idan muka ce wannan kasar tamu muna nuhin sun tarwatsa jagororinmu idan suka tarwatsa jagorori to tabbas kasa ta tarwatse domin kamar yadda mai hikima yake cewa la yasluhun nasu fawda la sarata lahum wa la sarata idza juhaluhum sadu al'umma ba za su taɓa gyaruwa ba idan babu shugabanni da an ce shugabanni an tarwatsa su babu su to babu al'umma ƙasa za ta lalace wannan maƙiyan namu idan kuka lura a kullun cikin kawo farmaki suke ga wannan ƙasar tamu kuma akwai wani wuri da ya tsone musu idanu shine wurin hawa da sabka na jirage na babban birnin yamai ma'ana a europol wanda ya kamata a ce masu hankali sun tambayi kansu me yasa a cikin yamai babu inda suke tinkara in ba a europol ba in ba wurin sabkar jirage ba da tashinsu akwai gidan shugaban ƙasa akwai gidaje na bariki-bariki akwai inda ake aje makamai akwai wurare na amfani na zinariya da abubuwa masu yawa akwai wuraren aje isanci duk ba su tinkaran nan sai hilin aeroport to manuharsu shine akwai wani koyayyen abu da ke a nan da suke shi su tayar wanda idan suka tayar da shi to al'umma gaba ɗaya za su iya halaka wannan ita ce babbar manuharsu ga wannan wurin to kinan shi yasa abu ne mai hatsari wanda bayan shugabanninmu suna ƙoƙarin daƙile wannan mu ma ɗaiɗaikun nan al'umma gama garin mutane hurar hula akwai gudunmuwar da za mu iya badawa wanda za mu ji shawarori da idan Allah wannan satin a hudu ba da muka shirya dauru al-muslimi fi tahqiqi amani watanihi gudunmuwar da musulmi zai iya bayarwa a wajen tabbatar da kwanciyar hankali na ƙasarsa a nan ina so in gayi shawara guda da za mu bada ita ce shawara ta yawaita addu'a musa wannan ƙasar tamu addu'a a cikin duk abin da muke a ciki musamman a banda gobe da jibi ma'ana laraba da alhamis akwai azumi na ashura da tasu'a dukkanin al'umma kowanne musulmi ƙoƙarin yin wannan azumin a ƙarshe wajen buɗe baki mu ɗaga hannu mu roƙi Allah da ya tarwatsa maƙiyan wannan ƙasar tamu sannan ya sabko mun da zaman lahiya musulmi baya da makami mafi girma da yake addu'a da yawa daga cikin mutane suna inkarin haka mana suna ganin ana ta addu'a ana ta addu'a amma a'a addu'a alkawali ne na Allah in dai har an yi ta da sharuɗanta to Allah zai karɓa al'imamu shafi'i yake cewa a ta za'u bi du'a'i wata zdari wa mata diri bi masana'a du'a'u سهام الليل لا تخطي ولكن لها عمد وللعمد انقضاء يتي ita addu'a ba abin rainawa ba ce domin addu'a diyan da aka yi ta to Allah zai karɓe ta sai dai tana da lokacin karɓuwarta shi kuma lokaci komi tsawon shi zai ƙare ma'ana Allah zai karbi addu'anmu kuma Allah yana karban ma addu'o'inmu domin da a ce Allah bai karbar addu'o'inmu da wannan farmakin da suke kawowa da hakan su ta cimma ruwa amma dalilin addu'ar ne sai Allah ya ba jami'an tsaronmu nasara ta dakile irin waɗannan abubuwan kenan mu ci gaba da addu'a da yardan Allah komai zai zo ƙarshe muna fatan Allah madaukakin sarki ya dawwamar da ƙasarmu a zaman lahiya jagororinmu Allah ya shiryar da su jami'an tsaronmu Allah ya kama musu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu wannan shine kenan sakon za mu ci gaba a yau inda malam ya ce babu ma ja'a fi munkiril qadari babin da ya zo game da bayanin masu inkarin alkadar ta ce kaddara masu inkarin kaddara wa qala ibn umar wallazi nafsu ibn umar biyadihi na rantse da wanda rayuwar ibn umar take a hannunsa law kana li ahadihim mathal ko mithlu uhudin zahaban da a ce ɗayansu ma'ana masu inkarin kaddara da a ce ɗayansu yana da kwatankwacin girman dutsen uhudu na zinariya thumma anfaqahu fi sabilillahi sannan ya bayar da wannan dutsen a cikin hanyar Allah yayi sadaka da shi a dauka kalmar Allah da shi ba qabilahu Allahu minhu Allah ba zai karbar masa wannan sadakar da yayi ba hatta yu'mina bil qadri har sai ya komo yayi imani da kaddara thumma istadalla bi qawlin nabiy sallallahu alaihi wa sallam sannan sai ba da dalili da fadin ma'aikin Allah al-imanu shi imani an tu'mina billahi shine ka imani da Allah ka yarda da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar karshe wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kuma ka yi imani da kaddara ta alkhairi ta sharri rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wa an ubada ibn samit annahu qala li ibnihi daga ubada bin samit ya ce ma ɗansa ya bunayya ya kai ɗana إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لن يكن ليخطئك بذاك تبا سامن أنتنون إيماني با حسي كاسن كاتبت الدجوة دو أبن دي سامي كداما بزي كبتي مكبا وما أخطأك لم يكن ليصيبك كما دو أبن دا بك سامو با داما بذاك ساميش با سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منظر الله ينتيوا inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam lalle farkon abinda Allah ya halitta shine al-qalami fa qala lahu uktub sai yace masa rubuta ya kai al-qalami fa qala sai yace rabbi ya ubangiji wa madha aktub mi zan rubuta qala sai yace masa uktub maqadira kulli shay'in hatta taquma as-sa'a ka karanta ka rubuta dukkanin abinda zai faru har zuwa tashin al-qiyama ya bunayya ya kai dana sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji ma'aikin Allah yana cewa man mata ala ghairi hada duk wanda ya mutu ba akan wannan imanin ba na cewa duk abin da ya same shi dama Allah ya kaddara zai same shi abin da bai same shi ba dama Allah ya kaddara bai same shi ba duk wanda ya mutu akan rishin imani da wannan falaisa minni baya daga cikina وفي رواية لأحمد أو رواية إمام أحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم للي فرقا أبند ألا يهل التاشيني القلم فقال له سيتي مسا اكتب ربوتا فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة سي غدانر أولنا اللوكة معنا سي ربوتا شي القلم أولنا اللوكة duk abin da zai kasance shi ne ma huwa ka'inun duk abin da zai kasance ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashi alqiyama wa fi riwayatin libni wahabin a wata riwaya ta imamu ibn wahab qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faman lam yu'min bil qadri duk wanda bai imani da kaddara ba khairihi wa sharrihi ta alkhairi da ta sharri ahraqahu Allah bin nar Allah zai kone sa da wuta wa fil musnad was sunan an ibn dailami a cikin musnad na imamu ahmad da kuma a littattafai na as-sunan an ibn dailami qala an karbo daga ad-dailami ibn dailami yace ataitu ubay ibn ka'b nazo wajen ubay dan ka'ab fa qultu fi nafsi sai nace masa fi nafsi shay'un min al-qadari a zuciyata ina da wani kokonto kaɗan na ƙaddara ana ganda shi ne ma'anan fi nafsi shay'un min al-qadri ai fi nafsi shay'un min inkari al-qadri ko kuma shakkun fil qadri a zuciyata ina da wani abu na shakka game da ƙaddara fa haddithni bi shay'in la'alla Allah yuthibuhu min qalbi ka bani labari na wani abu wanda mai yiwa ta hanyar wannan labarin da zaka bani ko hadisin da zaka bani wannan shakkar da nake Allah ya tahiyar da ita daga zuciyata faqala sai yace masa law anfaqta mithla uhudin dhahaban ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadr ma'ana sai karanta mishi hadisi na baya can wa ta'lama anna ma asabaka lam yakul li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakul li yusibaka wa law mitta ala ghairi hadha lakunta min ahlin nar da zaka mutu ba akan wannan imanin ba na kaddara to da ka kasance daga cikin yan wuta qala ya ce fa'ataitu abdullahi ibn mas'udin sai na zo wajen abdullahi bin mas'ud wa hudaifa tabnil yaman wa zai dabna thabitin fa kulluhum haddathani bi mithli dhalika an annabi sallallahu alaihi wasallam hadithun sahihun rawahu al-hakim fi sahih yanzu na zo a wajen su dukkanin suka bani labari irin wancan labarin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wancan hadisin na yake da suna bayani akan kaddara fihi masail kashin wannan akwai masaloli al-ula bayanu fardil imani bil qadri bayani da aka yi akan cewa dole ne imani da kaddara ana gan da kyau ku imani da kaddara dole ne idan muka lura da Allah madaukakin sarki ta shi zano sifofin mutanen kirki a harkun suratul bakara alif lam mim dalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin suwaye al muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi masu tsoron Allah sune wanda suka yi imani da gaibi shi imani da gaibi fa shine ma shine musulunci gaba daya ana gane da ke ku domin rukunan musulunci gaba ɗayansu in ka yi imani da gaibi ne shika-shikan imani gaba ɗin sai ka yi imani da gaibi za ka tabbatar da su allah kana ganin shi gaibi ne kuma dole ka yi mai imani da shi tashin kiyama ka ganta amma kuma gaibi ne ko kuma za ka yi mai imani azabar kabari gaibi ce amma dole ka yi mai aljanna ka taba ganinta amma kuma ka imani da ita ko wuta ka taba ganin ta amma kuma dole ka imani da ita mala'iku ka taba ganin su dole ka imani da su annabawa ka taba ganin su dole ka imani da su ana ganin da kyau ko ka ji lokacin da aka Allah ke gayin alkur'ani da aka ce magana shi ce baka ji ba amma kuma ka yi ka yi imani da haka kenan shi musulunci gaba ɗayan sa ma imani da gaibi ne in baka yi imani da gaibi ba to ba kai ba musulmi bane الثانية نبي بيان كيفية الإيمان به أنجا يامنا يندى أكي إيماني دا قدرة الثالثة نهد إحباط عمل من لم يؤمن به لا لا تيور أيكم دكني وند بي إيماني دا قدرة با الرابعة نهد الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به labarin da aka bamu na cewa babu wanda zai samu ɗanɗanen imani har sai ya yi imani da gaibi sai ya yi imani da ƙaddara alhamisa na biyar zikru awwalu ma zikru awwalu ma khalaqa Allah ambata muna da aka yi farkon abinda Allah ya halitta me farkon abinda Allah ya halitta shine alqalami wannan yana nuna darajar alqalami abin rubutu alqalami shine farkon abinda Allah ya rubuta sai Allah ya ce masa ya rubuta dukkanin abin da zai faru har zuwa tashi alqiyama sai alqalami ya rubuta a cikin allo wanda shi kuma ake ce masa me lauhul mahfuz inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar ana ganin ko ko sannan kuma a cikin suratu yasin inna kulla shay'in ahsaynahu bi ahsaynahu fi kitab fi kitabin mubin wannan kitabin mubin kin shine me shine lahul mahfuz ana ganin da kyau ko kidan wannan shine alqalami Allah madaukin sarki yayi rantsuwa da shi dan ya nuna me darajar sa nun wal qalami wama yasturun na rantsi da alqalami da abin da yake me rubutawa shine wani mai hikima a wajen bayyana fallar alƙalami yake cewa idza aqsama al-abtalu yawman bi sayfihim wa adduhu mimma yuksibul majida wal karam yace kafa qalamul kitabi izzan wa rif'atan madad dahri anna Allah aqsama bil qalami yace idan mutane suna alfahari da makamansu na yaki idan mutane na alfahari da ƙarhinsu na suna da bindiga ko suna da takobi ya ce to kai mai ilimi ya ishe ka alfahari makaminka shi ne mi shi ne alƙalami domin shi Allah ya yi mi ya rantse da shi amma bai rantse da takobi bai rantse da mi ba bindiga ba ko abin da ya kamata haka a nan yana nuna daraja ta alƙalami ce da kuma wanda ya rike alƙalami aboki domin ɗalibi na ilimi baya rabuwa da mi alƙalami duk ilimin da kake karanta da mi aka rubuta shi da alkalami aka rubuta shi na aha ina ne muke yace annahu jaza bil makadiri fi tilka sa'ati ila qiyamis sa'a kasancewar Allah ya gudanar da kaddarori a wannan lokacin da ya umurci alkalami ya rubutu har zuwa tashin kiyama as-sabi'a na bakwai bara'atuhu sallallahu alaihi wa sallam mimman yu'minu bi baran baran da Allah yayi Allah da yayi hannun riga eh manzon Allah da ya hannu riga da dukkanin wanda bai imani da kaddara ba adatu salafi fi izalati shubhati bi su'alil ulama na takwas shine al'adar magabata a wajen kawar da shubuha ta hanyar tambayan malamai ma'ana magabata in suna da shubuha in suna da wani abu da su gane ma ba in suna da wani abu da shakka na musulunci suna zuwa su tambayi malamai ku like kofar nan dan kwaramniya ta rage ta ga zama ku like ta kwaramniya ta rage ana gane da kyau ko ma'ana wannan yana nuna idan kana kokonto game da wani abu kai me ka tambaya ba wace wannan kawai za a likewa ita wannan ana iya barin ta don kwaramniya ta rage na gaba attati'a annal ulama ajabuhu bima yuzilu shubhatahu wa zalika annahum nasabul kalama ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqat kasancewar malumai sun tambaye shi shi wannan mai tambaya sun tambayi kasancewar malamai a jabuhu sun ba shi amsa bima ya zilu shubhatahu da abinda zai kawar masa da shubharsa wadalika annahum nasabul kalama ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqat kuma abinda ya sa shubhar ta tahi dan saboda sun jingina maganar zuwa ga ma'aikin Allah kawai ma'ana da yazo kawai shi suka gaya mishi maganar ma'aikin Allah musu ma ba shi wani ra'ayinsu ba balle ya ce ra'ayinsu ne a hadisi na manzon Allah suka mi suka bashi babu ma a fil musawwirina babin da yazo dangane da al musawwirina sune masu suranta mutane masu yin mutum mutumi sune al musawwirina ko al musawwiruna ana gan da kyau ko to nan ne zamu zo dangane da mas'ala ta hoto shi ma yana shiga cikin al musawwiruna ana gan da kyau ko na'am عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الله مدوككياتي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ويكي ذالنشن وند يجي ينا هلتا كما هلتا تا معنى ينا زانا ينا زانا سورور متاني كما يند نيمانك زانا هلت متاني فيخ فل فليخلقوا ذرة aw liyakhluqu habbatan su je su halitti zurratan ita ce kwaya ana gan da kyau ko aw liyakhluqu habbatan ko kuma su halitti habba ita ma dai har yanzu kwaya ce amma ita zurra ita ce kwaya abu mafi karanta ana gan da kyau ko yanzu idan ka zo ana iya misalta ta da 'yar ƙasa idan ka ɗauki rairai to ɗa guda na rairai wani ana ce mishi zurra ana gan ko kuma ƙura in ka ɗauka ɗan ɗa guda na ƙura ana ce mishi zurra aikun ƙarami ne sosai ko yawwa ita kuma habba yana ɗaukan kamar irin su ƙwaya ta masara ƙwaya ta hatsi auli ya khluqu sha'ira ko kuma su su halici 'yar ƙwaya ta alkama akhrajahu bukhari da muslim suka rawaito kamar nan an an jero shi ne karami bisa karami zarra kwaya ta kura ta hi kwaya ta hatsi karanta ana gan da ke ko ita kuma kwaya ta hatsi ta hi kwaya ta alkamami karanta akhrajahu bukhari da muslim suka rawaito sa ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله wanda suka yi tsananin azaba ranar alkiyama su ne wa'inda yudahi'una bi khalqillah suke koyon halittar Allah walahuma an ibn abbas sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu kullu musawwirin fin nari dukkanin mai zana hotuna yana a wuta yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun za a sanya ma kowace hoto kowanne mutum mutume da yayi ana gan da ko za a sa masa rayuwa yu'azzabu biha fi jahannama a yi mishi azaba da ita a jahannama ba san ko ana gan da kyau ba idan ka zana hotuna na mutane adadin hotunan da ka zana ana gan da ko adadin wa'annan hotunan za a busa musu rai su zo su yi ta maka azaba a cikin wuta ana gane da kyau ko shine ma'anan wannan walahuma anhu marfu'an kuma daga gare su bukhari da muslim sun rawaito daga ibnu abbas man sawwara suratan fi dunya duk wanda ya suranta wata sura a duniya duk wanda ya suranta wani hoto ya zana wani hoto a duniya kullifa an yanfuka fiha ruha za a tilasta masa ya busa masa rai walaisa binafikhin kuma ba zai taba iya busa masa rai ba wali muslimin an abil hayyaj qala qala li aliyun aliya ce mini ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin bazan tura ka ba kai irin abunda manzon Allah ya tura ni in yi Allah ta da'a Allah ta da'a suratan illa tamassaha na kada ka bar wani zane ana gan da ke na mutum mutume face ka turmushe shi ma'ana ka ka rosa shi wala kabran mushrifan illa sawaitahu kuma wani babu wani kabari da ya daga ana gan da ke ko aban kasa ma'ana kamar da yayi tudu face ka daidaita sa ma'ana duk wani kabari da ya wuce dani guda yayi tudu hakan ga ya wuce sauran kaburbura shi ka daidaita shi zaman to daidai da sauran kaburbura fihi masail a ƙarƙashin wannan akwai matsaloli al'ula na farko a taglidu shadidu fil musawirina tsanantawa da aka yi na azaba game da masu zana hotunan mutane to nan yana kyau ka hannu wuce mutattamin wannan matsalar hoto irin na wannan zamanin da ake yi na kyamara yana shiga a cikin wannan ko baya shiga malamai sun yi saɓani dalilin saɓaninsu kuma shine yanayin hoton da ake yi a da da yanayin wanda ake a yanzu a da hoton da ake shine a zo a sassaƙa mutum da icce misali za a kalli mutum misali in kalli laili ko ali ya kalli laili sai sassaƙa hotonsa ana gan da kyau ko ko kuma ya sassaƙa shi da dutse ko kuma ya zo ya yi zanensa da hannunsa duk wannan ana ce masa mi kaman yawwa kaman gumki na mahatma gandi ko yawwa da sauransu akwai su da yawa to dukkanin wannan asali ba ma ba wai gumki na mutum ba dukkanin abin da yake da rai ya shiga ciki duk abin da yake da rai ko da tsuntsaye ne za ka yi zanensu ko kuma akuyai ko raguna ko kuma kwari dukkaninsu duk abin da yake da rai in kai zanen shi wannan alkawalin na azaba ya shiga a ciki ana gan da kyau ko? to su wannan za mu zo gare su ana gan da kyau ko? to shi hoto na wannan zamanin wasu malamai sun ce yana ciki ana gan da kyau ko? wasu malamai kuma suna gana a baya ciki don me yasa suka ce don saboda shi wannan ba kai ne ka zana shi da hannunka ba ba su kwana gan da kyau kuma bayan wannan shi wannan yanda kake ne ya ɗoko ka sai su kwatanta shi da madibi misali idan ka zo ka kalli madibi kana ganin kan ko ba ganin kanka kana ganin kanka ana gan da kyau ku to haka ne shi ma kamar wannan hoton yanda wani da nesa zai iya kallon madibin ya ganka a ciki ana gane da kyau ku to haka shi ma wannan hoton kawo wannan misali ne tunda madibi an yi shi zamanin manzon Allah amma ba taba cewa menene ba haramun ne ana gane da kyau ku to dalilin wannan sai malamai suka ce kenan shi wannan baya shiga a ciki dan ba kai ka zana ba a an doko ka ne yanda kake ba wai wata sabuwar halitta bace kai ana gane da kyau ku a'a kai dai ne a nan mi a wannan wurin ba san ko ana gane da kyau kenan kai dai ne da an gani za a ce wane ne kai ne ba in an gani ba za a ce mene ne kai wane ne aka yi aka zana mutum mutumin wane ne ana ta mutum mutumin wane ne ba a cewa haka to wannan ita ce fatawa ta wasu malamai daga cikin masu wannan ra'ayi akwai Imam Ibn Uthaymeen da sauran mutane da sauran magabata wannan shine kenan amma dai abin da yake alkhairi ko da hoto irin wannan ne mutum ya takaita yi ya kasance sai inda wani dalili ko kuma za a ɗauka ne don saboda wata manufa mai amfani abin da ya sa aka ce idan da wata maslaha idan mutum zai yi hoton ne don saboda wata maslaha babu laihi don saboda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu sahabbai da suke ba ɗiyansu al'ihin su ne 'yan abin ga mai ake ce musu 'yan tsana an sai 'yan tsana ko? kamar irin yan fufekin nan da ake yi na mutum ko kuma na wani doki wanda ma maza Allah lokacin da ya auri Aisha tana karama tana da wani dan doki da take wasa da shi da aka sassaka dokin har da hukahukai ke gare shi to kun ga lokacin manzo Allah bai hana ta ba haka kuma suna ba yaran su su yi wasa da waɗannan abubuwan dan su dauke musu da hankali in suna azumi kada su jime kada su yunwa to kun ga wannan sai ya nuna idan da wata maslaha ko irin wannan yan fufekin ya halatta a kama yara su yi wasa da su don ko kuma wani ilmantar da yara da za a yi misali a lakon za a yi musu wani svt ko kuma wani fizik shimi ana ga ko wani ilimin biology ko abin da ya kama da ana iya kawo hoton mutum mutumi ami a nuna musu wasu abubuwa da abin da ya kama da haka kina wannan shi ne domin shi hoto an hana shi ne saddan lizari'a don a toshe kafa ta kai ga bautar wannan hotunan an hana mutum mutumi ne don saboda kada ya kai gami a bauta musu kenan idan har ya kasance wannan ba zai kai ga bautar ba kenan babu laihi me yake da suna a yi idan da wata maslaha wadda take ta amfani a duniya da lahira ana gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam malam yace asaniya na biyu at-tanbihu 'ala al-illati fadakar da mu da aka yi game da dalili da yasa aka hana yin mutum mutumi وهي ترك الأدب مع الله shine domin yin wannan rishin ladabi ne ga Allah liqaulihi domin fadin sa waman azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi waye kai zaluncin kamar wanda yake wanda yake zuwa yana halitta irin halitta ta sai ko ana ganin da kyau ba kina Allah ya yi mutum idan ka zo kana zana irin shi to kamar rishin ladabi ne ga Allah domin kana cewa sai kayi irin abun da me Allah yake nan kana kokarin kai ma ka ba kanka Allah ka ba kanka irin matsayin Allah da shine mai halittar mutane da shine mai halittar tsuntsaye da shine mai halittar duk abin da yake rayuwa domin duk abin da yake rayuwa ba wanda yake halitta shi in ba ba in ba Allah ba shi yasa shi haramun ne kai koyi irin shi amma abin da ba ya da rayuwa babu laifi kai dan amfanin al'umma الثالثة نأكو التنبيه على قدرته وعجزهم faɗakarwa game da ƙudratihi iko na Allah maɗaukakin sarki na shi yana iya yin komai wa ajizihim da kuma su kuma kasawar mutane da su yi irin abin da Allah yake yi liƙaulihi domin faliyahluku zurratan ko zarratan su halitti zarra أو حبة أو شعيرة من يشاء بايا الرابع أنه التصريح بأنهم أشد الناس عذابا karara da aka nuna cewa masu yin wannan hotunan zane-zane su ne wanda suka yi kowa tsananin azaba alkhamisa anna allaha ya khuluku bi adadi kulli suratin nafsan yu'azzibu biha almusawwira fi jahannama Allah yana halittawa da adadin kowanne zane da mutun yayi rayuwa ta wannan zanen da yi a yi mishi azaba da ita a ranar alkiyama a cikin jahannama ana gani da kyau ku kina wanda suka yi ta zana hotuna na dabbobi irin su zaki ana ganda ke ku za a kame shi irin wannan zakunan a cikin wuta masu rai su ta mishi azaba da wanda za su rika zana macizai ko kunama gagadu suna da aiki a ran tashi alkiyama sai asadisa na bakwai annahu yukallafu an yunfaka fiha ruha za a tilasta masa ya busa musu rai asabi ana hudu al'amru bi tamsiha idza wujidat umurnin da manzon Allah ya na idan an samu irin wannan mutum mutume a rusa su ana gane da kyau ko yana irin su mutum mutume na mahatma gandi da sauransu duk lokacin da aka samu dama a rusa su ana gane da kyau ko in kuma ka san baka iya jure ma azabar da gwamnati za ta ma ala ga dukkan kai kanka wannan shine kenan na misali bakin kohon gidan wasu mutane ne sai kaga aka yi wannan mutum-mutumi in ka samu dama kawai ka biyo dare ka rosa wannan mutum-mutumin an yi hoton wani kare misali in ka samu dama kawai biyo ka cire shi ana gan da kyau ko? wallan shi da ke da mala ya ce babu ma ja a fi kasratil halifi babin da ya zo dangane da yawan rantsuwa wa ƙaunin ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki wahfazu aimanaku ku kiyaye rantsuwarku ana ku kiyaye rantsarantsanku an abi hoyar radiyallahu anhu kala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu alhalifu manfaqatul lisil'a ita rantsuwa tana sa a sai kayan da kake saidawa mamhaqatul lil kasbi sai dai tana ɗebe albarkan abin da ka samu ta hanyar kasuwanci akhrajahu kun gane ma'anan shi idan ka rantse ma mutane kaza ka so wannan abun mutane za su yarda sai su mi sosai amma sai dai wannan abun da aka baka bai da albarka wa an salmana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala thalathatu la yukallimuhumullahu nau'in mutane guda uku Allah baya musu magana wala yuzakkihim kun baya tsarkake su walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi ushaymitun zanin ana gane da kyau ko lattizo mazinaci ma'ana tsohon mazinaci wa'ailun mustakbirun sannan kuma da talaka mai girman kai ana gani da ke ku domin kudi ke sa girman kai to kai baka da kudi mai an na girman kai baka da ko sisi mai an naima mutane girman kai wa rajulun ja'alallaha ja'alallahu kaga suna kuskure wajen shakali wa rajulun ja'ala Allahu bida'atahu ana gane da kyau ko la yashtari illa bi yaminihi da mutunan da ya sanya Allah shine abun kasuwancin sa shine ma'anan mutunan da ya sa Allah shine abun kasuwancin sa me ma'anan haka la yashtari illa bi yaminihi baya sai sai da rantsuwa wala ya bi'u illa bi yaminihi kun baya sayarwa sai da rantsuwa misalin ya zo sari aka ce ka jikka goma sai ce wallahi in na sai a jikka goma ba zan ci riba ba ala ga da kyau alhali ko ya sai jikka goma zai iya cin riba sai a saida mishi shine la yashtari illa bi yaminihi bai sai sai da rantsuwa ana ga da kyau ko ko kawo kaza wallahi kaza ɗaya gare ni wallahi jikka jikka tara kawai nake magani alhali kuma sun huce haka cikin aljihun shi to shine la yashtari illa bi yamini wala yabiu illa bi yamini kun baya sadarwa sai da rantsuwar sa na ce kaza wallahi ni ma yayi haka gare ni alhali bai kai haka gare shi ba to shine ma'anan wannan kenan Allah shine abun kasuwancin kenan wannan raina Allah ne tunda in ka rantsi da Allah mutum zai yi maka wannan abun ne dan ka rantsi da wa da Allah وفي الصحيح عن إمراء بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ما في الخير الأمة تاسوني متانا زامنين ثم الذين يلونه سنوان سكي بي مسو ثم الذين يلونه سنوان سكي بي مسو قال إمران إمران يتي فلا أدري أذكر قرنه, مر قرنه مرتين أو ثلاثة بنسني با ويشن karninsa a zakara ba da karnihi marratai a ban sani ba bayan karninsa karni biyu ya ambata ko karni uku ana gane da kyau ko ma'ana in aka ce karnin manzon Allah shine shekara 100 daga daga zakko daga turo manzon Allah a matsayin manzo zuwa mi zuwa karewan sahabbai ana gane da duka karnin karnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam daga karewar sahabbai zuwa mi zuwa karewar tabi'ai shi kuma shine karne na biyu daga karewar tabi'ai zuwa karewar mi tabi'u tabi'ina shine karni na biyu shekara 100 bayan rasul manzon Allah shekara 100 baya shekara 100 baya kenan shekara 300 ana gane da kyau ku wannan su ne kenan kenan su ne lokuta mafi mafi alkhairi kenan kaga zamanin su Imam Malik duk yana ciki duka zanin zamanin su imamu ahmad bin hanbal su imamu bukhari da muslim duk zamanin su ne yana ciki summa inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustashhaduna sannan bayan ku za a samu wasu mutane za su zo yashhaduna suna ba da shaida ash-shahada na har rantsuwa tana shiga ciki suna ba da shaida suna rantsuwa wa la yustashhaduna ba tare da an nemi su yi rantsuwar ba ba tare da an nemi su ba da shaida ba domin a shahada rantsuwa ma tana shiga ciki ana gane da kyau kamar da ya zo a cikin suratun nur ana gane da kyau ko fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah in gani ay arba'u aymanin billah wa arba'u qasmin billah rantsuwa guda hudu wa yakhununa wa la yu'tamanuna kuma suna yaudara ba a ba su amana wa yanzuruna wa la yufuna suna alwashi kun ba sa cikawa nayi alwashi nayi maka alwashi in kai kaza zan baka kaza ko nayi ma Allah alwashi in Allah ya mini kaza zan yi kaza kuma sai yaki wa yazharu fihi musiman kuma kitse zai bayyana a cikin su me ma'anan kitse kawan ciye-ciye zai yawaita a cikin su ta yanda mutane za su rika yin jiki na hutar hankali muna wannan zamanin ko ba mu muna wannan zamanin aka ce ai bayan su bayan wancan karni ai duk yanzu cikin bayan wannan karnin muke aka ce bayan wa'annan karnin ne za a samu irin wa'annan mutanen ba san ko ana gane da kyau ba ka gane malam bahar kai ka gane mai tambaya a ba mu cikin su ba mu ci tun yaushe kakannin ma ba su ciki kakannin ma ba su cikin wannan karnin guda uku na bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa to ka gani yawwa yanzu shekara dubu ɗai da nawa muke da ɗari hudu da arba'in da takwas kenan yanzu rabonmu da wannan karnukan shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da takwas ana gani da kyau ku? muna da nisa da su ko kakanninmu ba su ciki wa fihi an ibni mas'udin annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni mafi alkhairin mutane su ne mutanen karni na zamani na sun mallazi na yalunahum sannan masu biyo musu sun mallazi na yalunahum sannan masu biyo musu sun ma yaji'u qaumun sai wasu mutane su zo tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu shaidar su tana rantsuwar su tana rigayen shaidar su wa yaminuhu shahadatahu ana gane ku tasbiqu shahadatu ahadihim yaminuhu kamin a nemi ya ba da shaida yake mayin me yake yin rantsuwa wa yaminuhu shahadatu kuma rantsuwar tasa ita ce shaidarsa shi ne ma'anan wa yaminuhu shahadatu nan ke da kunga ya fassara mana abin da ake ni da ya shahaduna wala yustashhaduna ba sa ko ana gane da kyau ba eh wannan wannan zamu zo wajen kashe kashen rantsuwa shi wannan wani darasi mun yi bayani shi yanzu bamu cikin wannan darasi irin rantsuwar da ke zuma mutum ba tare da yayi niyya ba eh in kawa kamar ina kwana suke ce lahiya law wallahi a alhamdulillah wallahi mun gode ma Allah irin shi ake ce ma yaminul lagaw eh ma'ana irin rantsuwa wadda take zoma mutum ba tare da ita ce ma yaminul galago ko kuma yaminul ghairul munaqida munaqada ita Allah yake cewa la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum yawa to wannan la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum ita ce wannan rantsuwa ake nuhi rantsuwar da kai ba da niyya ba amma rantsuwar da kai da niyya ita ce ake kama ka da lahi amma dukkanin su ana so mutun ya abin ya kame qala ibrahim kanu yadribuna na ala shahadati ma'ana magabata ma'ana iyayenmu sun kasance suna bugunmu ala shahadati akan yin rantsuwa wal ahadi da kuma dokan alƙawali wa nahnu sigharun alhal lokacin muna yara ma'ana suna ba mu kashi in muna yawan rantsuwa da kuma yawan ɗaukan alkawari suna ba mu kashi akan haka don kada mu saba da yin haka fi masail ƙarshen wannan akwai masa al'ula na farko alwasiyatu bi hifzil aymani an muna wasiya game da kiyaye mi rantsuwa mun ga wani baiti baya yake suna la tahlifanna ala sidqin wala kadhibin wa in abaita fa'addil halifa billahi ana gan da kyau ko ko da gaskiya ko da ƙarya kada kai rantsuwa in ta kama dole sai kai rantsuwar to kai ta dawa da Allah ne la tahlifanna ala sidqin wala kadhibin wa in abaita fa'addil halifa billahi الثانية الثانية نبي الإخبار بأن الحلف منفقة للسلع labarin da aka bamu cewa rantsuwa tana ɗebe tana sa a ci kaya mamhakatul lilbarka amma dai tana ɗebe albarka asalisa na uku alwa'idu shadidu fi man la yabi'u wa la yashtari illa bi yamini alkawali na tsananin azaba ga wanda baya saye kun baya sayarwa sai da rantsuwa arabi'a at-tanbihu ala anna adh-dhanba ya'zumu ma'a qillati da'i kasancewar fadakarwa game da cewa zunubi yana girmama ma'a qillati ad-da'i ana gane da kyau tare da karancin abin da ke jayo zunubin ma'ana zunubi yana iya girmama tare da muna ganin ba komai bane tare da abin da zai sa mu yi zunubin ba babban abu bane shine ma'anar ma qillati ad-da'i ar-rabi'atu at-tanbihu ala al-khamisa zammu alladhina yahlifuna wa la yustahlafuna zargin waɗanda suke yin rantsuwa alhali ba amane musu yi rantsuwar ba السادسة نشد ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة يبن دما أيكين الله يي أكن قرنوني غدا أكنن كوكما قرنوني غدا هدو ينجي أو ترواية وذكر ما يحدث بعدهم دا أنبتهم أبن دزي هارو باين وإنن قرنون نكن السابعة نبقي ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون زرجون وإن دا زاسو ديك بعد شيء على هالي بأني مسو بعد بقى الثامنة نتقص كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد kasancewar magabata suna bugun ɗiyansu ana gan da kyau suna bugun ɗiyansu akan rantsuwa da kuma ɗaukan alkawali wannan yake nuna daga cikin ladabi na daftarwa bugu sai dai bugu in yi yawa yana sa yaro ya hinjire ana ga sai dai an rika sara ana dubin bakin gatari kada ya kasance ba a bugu kuma kada ya kasance bugun ya yi mai yawa za ga mutane akwai wanda ba sa son bugun ɗiyansu ana gani da ke ko yan magana suka ce kaza tana son ɗiyanta ta kan take su ana gani da ke ko ma'ana ba wai don ba ta son su ba amma don lailatarwa don kare su daga wani haɗari daga cikin haɗari kuma yawan rantsarantse ana gani da ke ko malami na ladabtar da yaronka ya bige shi kada ku ɗauke shi abun gaba dan dan me yasa ya bigi yaron da ladabtar da shi shi ne mai hikima yake cewa la tahzan ala sibyan in duribu فالضرب يفنى ويبقى العلم والأدب الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم لولا المخافة ما قرأوا ولا كتبوا لولا المخافة كان الناس كلهم شبه الجماد فلا علم ولا أدب kada ka ji ciwo dan ana bugun yaranka domin ilimin bugun da za a yi musu zai kare zahin bugun zai kare amma ladabtarwar da aka musu dalilin bugun za ta mi za ta zamna tare da su ana gani da kyau ku wannan shi ne kenan babu ma ja a fi zimmatin lahi wa zimmatin nabiyyi babin da ya zo dangane da bayanin alkawalin Allah da alkawalin annabinsa ana gani da kyau ku abinda ake nuyi shine ka ba da alkawali da Allah ana gani da kyau ku ko kuma alkawali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ƙara ganin bayanin abin da ake nufi da alkawali da Allah ko kuma alkawalin Allah ko alkawalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan da za su zo da ayoyi wa qawlihi ta'ala da kumfarin Allah madaukaki wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum kuma ku cika alkawalin Allah idan kun yi alkawali wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kuma kada ku walwale rantsuwa bayan kun kullata wa kada ja'altumullaha alaikum kafila bayan kun sanya Allah lamuni ana ga domin in kai rantsuwa akan abu kaman ka sa Allah garantir ne kaman ka sa Allah lamuni ne inna allaha ya'lamu ma taf'alun lalle Allah ya san abin da kuke aikatawa to kun gani idan kai rantsuwa akan wani abu kaman kai alƙawali da wane da Allah ba zago ana gane da kyau ba malam yace wa an buraida ta qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jayshin manzo Allah ya kasance idan ya jagorantar da wani shugaba akan wata runduna aw sariyatan ko kuma wata me yake da suna sariya ma'ana wasu wasu mahara da za a turawa awsahu fi khassati nafsi awsahu fi khassatihi to shi shugaban manzon Allah yana kebance sa da wasiya bi taqwallahi wasiya sai ji tsoron Allah wa biman ma'ahu min almuslimin khairan da wayanda suke tare da shi na musulmai yana musu wasiya da alkhairi kenan zai ma gaba ɗayan su wasiya da alkhairi sai ya kebance shugaban shi ma ya mishi mi wasiya da tsoron Allah domin shine shugaban su shine jagoransu faqala sai ya ce uguzu bismillah ku je ku yi yaki da sunan Allah qatilu fi sabilillah man kafara billah ku ya ku ya ku yaki a cikin hanyar Allah duk wanda ya kafurce ma Allah uguzu wala tagullu ku yi yaki kada ku yi swata wala tagdiru kuma kada ku yi yaudara wala tumassilu kuma kada ku hidda gabar mutum a wajen kisa at-tamthil shine a kashe mutum a hudda mishi wata gaba ana gane da kyau ko shine at-tamthil tsirewa wala taqtulu walidan kuma kada ku kashe yara kanana sune walidan wanda basu su balaga ba wa idza laqita aduwaka minal mushrikina fad'uhum ila thalathi khisalin idan ka haɗu da maƙiyinka ko da maƙiyanka na musulman na mushrikai ka kira su zuwa ga abubuwa guda uku au khilalin ma'ana khisal ko khilalin shakkar rawi duk ma'anan su guda abubuwa guda uku khilal ma'ana ka kira su tsakanin zuwa abubuwa guda uku su yi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kaffa wa kuffa anhum kowanne suka karɓar maka daga cikin wannan abubuwa guda uku to ka karban musu ana gan da kyau ka yadda kuma ka kame daga yakarsu to ga abubuwan guda uku sun mad'uhum ilal islami ka kira su zuwa ga musulunci fa in ajabuka faqbal minhum idan sun karba sun karbi kiran da ka musu na musulunci to ka kyale su sun mad'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin sai ka kira su zuwa ga su yi hijira daga gidajensu zuwa ga gida na hijira ma'ana su yi hijira daga ƙauyukansu da garuruwansu zuwa madina wannan a farkon musulunci kenan in mutum ya musulunta dole zai bar inda yake garin kahurci ya koma ina garin madina wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalika falahum mal lil muhajirin ka ba su labarin in suka yi haka ma'ana in suka yi hijira to suna da abun da ke ga masu hijira dan akwai abubuwan da ake ma masu hijira da wasu kyautoci da ake ba su da wata da falala da take tasu wa alaihim ma alal muhajirina kuma yana akan su abin da yake akan muhajirai ma'ana duk wasu abubuwa da aka dora ma masu hijira su ma ya zama akan su daga ciki shine in sun hijira ba za su komo ba ana gane da kyau ko su koma garin su misalin duk wanda ya hijira daga Makka zuwa Madina daga wannan lokacin Madina ita ce me ita ce garin shi fa'in abau an ya tahawwalu minha idan suka ƙi su yi hijira zuwa madina fa akhbirhum annahum yakununa ka arabil muslimina ka ba su labarin tuho za su kasance kawar ƙawayawan musulmai ana ganda ke ku ya jiri alaihim hukmullahi ta'ala hukuncin Allah zai gudana a kansu abin da yasa ake ce ma wanda ba madina ba ƙauye don wanda ke madina su suka san su suke da ilimi su suke kusa da manzan Allah wahayi na sabkowa suna ji su kuma wanda suke nesa ba su da ilimi kenan wannan yake nuna musulunci marar ilimi shine mi jahili shine ba kauye ma'ana wanda bai san addini ba shine ba kauye ashe kauye yana da yawa yace fa in abau an yatahawwalu minha yace ka arabil muslimin za su kasance kaman kauyan musulmai yajri alaihim hukmullahi ta'ala hukuncin Allah zai gudana akan su wala ya kunu lahum fil ganimati wal fai'i shay'un kuma ba za su samu ganima ba da fai'i fai'i shine abinda ganimar da aka samu ba tare da an yi hada ba illa an yujahidu ma'al muslimina sai in sai in sun yi jihadi tare da musulmai anan za a ba su ganima fa inhum abau idan sun ki fas'alhumul jizya kenan idan sun ki musulunta to ka tambaye su su bada jizya tunda za su zauna kasar musulmai fa inhum ajabuka idan sun karba cewa ba za su musulunta ba amma za su bada jizya faqbal minhum wa kaffa anhu ko wa kuffa anhu ka karba jizya shine lanhu ka karba daga gare su kuma ka kame daga yakarsu a jiya wurin darasi mun yi bayanin hijira a cikin darasinmu na sira fa'inhum abau idan sun ki sun ce ba za su musulunta ba kuma ba za su ba da jiziya ba fasta'in billahi to ka nemi taimakon Allah wa qatilhum ka yaƙe su kun ga wannan shine zaɓin da aka ce guda nawa guda uku a basu wa idha hasarta ahla hisnin kuma idan ka kiwaye mutanen ganuwa ma'ana ka kewaye mutane a cikin gidajensu suna da ganuwa da suka kewaye garinsu dina da suka kewaye garinsu ka kewaye su fa'araduka an taj'ala lahum dimmatallahi sai suka so ka sanya musu alƙawali na Allah wa dimmata nabiyihi da kuma alƙawalin annabinsa fala taj'al lahum dimmatallahi wa dimmata nabiyyi kada ka sanya musu alƙawalin Allah da alƙawalin manzonsa ana gane da kyau ko kenan suka ce ka yi muna alkawali da allanku ko kuma ka yi muna alkawali da annabinku ka ce wannan alkawalin ka yi shi ne da sunan annabinku to kada ka yi wannan ana gane da kyau ko walakin niji allahun zimmataka wa zimmata ashabika sai dai ka sanya musu alkawalinka da alkawalin abokan tahiyarka ka ce a'a mu dai za mu muku alkawali ba alƙawalin Allah za mu ba ku ko na manzon Allah dan me yasa manzon Allah yake musu haka sai yace fa innakum an tughfiru zimamakum wa zimmata ashabikum ahwanu domin ku saba alƙawalin da kuka yi da alƙawalin ƴan uwanku abokanku shi yahi sauki min an tughfiru zimmata Allah wa zimmata nabiyyi da a ce kun saba alkawalin Allah da alkawalin annabinsa ana gan da kyau ku in alkawalin tsakanin su ne da su suka yi ba da Allah suka ba da alkawalin ba da sauki amma in suka ce sun ba su alkawalin Allah sai suka zo suka ci wannan suka suka saba wannan alkawalin kenan sun daumi sun dawo ballayi kenan sun yi ma Allah ƙarya ana gan da kyau ku sai ya ce wa idha hasarta ahla hisnin kuma idan ka kiwaye wasu ma'abotan ganuwa fa'araduka an tunzilahum ala hukmillah sai ka sai suka soka sai suka soka sabkar da su akan hukuncin Allah fala tunzilhum ala hukmillah to kada ka sabkar da su akan hukuncin Allah walakin anzilhum ala hukmika sai dai ka sabkar da su akan hukuncin ka kai fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallahi am la domin kai baka sani ba za ka samu hukuncin Allah game da su ko ba za ka samu ba in sun ce kai musu hukuncin Allah ka ce a'a ku da ba musulmi ba ina ku ina hukuncin Allah hukunci na dai zan muku ana gani da kyau ko yawwa shine sai manzo Allah ce domin baka sani ba hukuncin zaka musu na Allah ne ko ba na Allah ba rawahu muslim kina anan an ba shugaba dama shugaban yaki dama yi hukuncin da yaga ya dace ana gani da kyau ko dan al'amari na yaki al'amari ne wanda yake iya bambanta daga wasu zuwa wasu rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin fihi masail kashin wannan akwai masaloli al'ula na farko alfarko bai na zimmatin lahi wa zimmatin nabi bambanci tsakanin alkawalin Allah da alkawalin annabinsa wa zimmatin musulmi da alkawalin musulmai asaniya na biyu al'irshadu ila akallil amrai ne khataran nunawa zuwa ga mafi karancin al'amari haɗari ka saba alkawalin da kai haɗari ne ka saba alkawalin da kai da sunan Allah shi ma menene haɗari ne amma wane yi sauƙi aka saba alkawalin ka shi yahi sauki wannan shi ake cewa irtikabu akaffu duraraini as-salisa na uku qawluhu igzu bismillahi wa fi sabilillah ar-rabi'a na hudu qawluhu qatilu man kafara billah al-khamisa na biyar qawluhu ista'in billahi wa qatilhu nan akwai abun fahimta nan akwai fadakarwa akan cewa duk abin da zaka ka nemi taimakon wa ka gani ko Allah ne zaka ma ibada aka ce ka nemi me ka nemi taimakon Allah balantana al'amari na duniya wanda ba na Allah ba kenan ana so cikin koyi mutum ya nemi taimakon Allah duk abin da zaka nemi taimakon Allah ana gane da kyau ko ko me zaka yi sha'ir yace idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yaqdi alayhi ijtihaduhu idan Allah bai taimake ka ba a cikin abin da zaka yi to aikin shi kan shi aikin shi zai kai shi zai kai ga halaka shi zai kai ga halakar ka ba sako ana gane da kyau ba mutum ne yazo yana ginin zinariya bai nemi taimakon Allah ba misali yana can ƙarƙashin ƙasa sai ƙasa ta ne ta rizki yanzu aikin ya halakar da shi ko bai halakar da shi ba shi ne ma'anan idan Allah bai taimake ka ba to aikin da kake shi zai me shi zai halakar da kai ana gani da kyau ko shi ne ma'anan idan lam yakuna aunu min Allah lil fata fa awwalu ma yaqdi alaihi ijtihaduhu kenan ko mi kake ka nemi taimakon Allah as-sadisa na shidda al-farqu bayna hukmi Allah wa hukmi ulama bambancin da ke da kai tsakanin hukuncin Allah da hukuncin malumai kinan akwai hukuncin Allah shine abin da yake karar haka Allah ya hukunta hukuncin malamai shine shine abin da karar hukun Allah bai faɗi ga yanda yake ba karara sai malami ya ijtihadi shine ma'anar hukuncin malamai kenan su suna iya su yi kuskure su yi daidai amma shi hukuncin Allah babu kuskure a ciki as-sabi'a na bakwai fi kauni sahabi yahkumu inda al-hajati bi hukmin la yadri ayuwa ayuwa fiku hukumallahi amla kasancewar sahabi zai iya hukunci idan da bukata da hukuncin da bai sani ba yayi daidai ko bai daidai ba me yake so ya nuna muna idan sahabi ma zai iya daidai a wajen hukunci yayi kuskure to ina game ga magarin mutane ana ganin da kyau ko wannan shine kenan babu ma jaa fil iqsami ala Allah babin da yazo game da bayanin rantsuwa akan Allah ana gane da kyau ko shi ne ma'anan mutum ya rantse da Allah ce na rantse da Allah ce kayi kaza shi ne ma'ana al'iksamu alallahi malam ya ce ko kuma ka yi rantsuwa ka ce Allah sai ya yi kaza na rantse da Allah abu kaza sai ya haru na rantse da Allah sai an yi abu kaza ba san ko ana gane da kyau ba ya bambanta da wancan da na faɗi na farko na cewa na ce na rantse da Allah sai ka yi kaza kamar wani abu wanda kaddara ce ta Allah ka ce dole sai ya mi sai ya afku an junda bibni abdullahi radiyallahu ma'ana dai shine dai ka ci ma misali ana cewa na ci ma wani baki da albasa ake takube ya ne kada magana ma yake ka ci min baki da albasa ko ba haka da magana yake ba kai in ci muku baki da albasa ko yake ina hausa akwai karin magana da ce kai in ci muku albasa da baki yawwa na ari bakinka yawwa kai in ari bakinku in ci muku albasa yawwa kai in ari bakinka in ci maka albasa to kamar shine wannan kamar ka ari bakin mutum ka ci masa albasa to shine ma'anan abin da ake ni da wannan kaman ka yi rantsuwa da Allah akan abu akan sai ya yi abu kaza ko kuma sai abu kaza ya faru an junda bibin abdullahi radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallam kala rajulin wani mutum ya ce wallahi la yaghfiru Allah li fulani na rantsi Allah ba zai gafarta ma wani ba yau kun ga misalin ko kenan na rantsi da Allah Allah ba zai ba zai gafarta ma wani ba yawa kenan ka gani aron baki ne da cin albasa ka a ribakin wani kaci masa albasa faƙalar Allahu azza wa jalla sai Allah mabuwayi maɗaukake ce man zallazi ya ta'alla alayya Allah a fi li fulani wane ne ke rantsuwa da ni akan cewa ba zan gafarta ma wane ba inni qad ghafartu lahu lalle ni haƙiƙa na gafarta masa wa ahbattu amalaka kai kuma mai rantsuwar da ba zan gafarta mishi ba na lalata zunubanka na lalata ayyukanka رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد حديث أبو هريرة وان دي فدوان وان مي إباداني قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بكت دنياه وآخرته يا جاي وتمغانا ود تحلكت دا دنيا سد لاهرسا أنا غان دي كيوكو asali yanda hadisi yake shine wani mutum ne shi mai yawan ibada mutumin kirki ne to yana da dan uwa wanda yake yawan sabon Allah sai kullun yana masa wa'azi ya tuba ya ji tsoron Allah ya bar sabon Allah da yake shi kuma ya ki bari a ran nan sai ya bashi haushi sai ce na rantse da Allah kai Allah ma ba zai gafarta maka ba ana gane da kyau ko sai Allah ya ce wane ne yake rantsuwa ba zan gafarta ma wane ba to na gafarta mishi kai na lalata ayyukanka ana gane da kyau ko wannan kenan yi ma Allah karambani ne ko wannan shine kenan karambanin dan akuya ya kai shi leka gidan kura ana gane da kyau ko wannan shine kenan fihi masail kashi wannan akwai masaloli al'ula na farko at-tahdhiru min at-ta'alli 'ala Allah jan kunne game da rantsuwa akan Allah akan cewa ba zai kaza ba asaniya na biyu kaunun nari aqraba ila ahadina min shiraki na alihi kasancewar wuta ta hi kusa ga mutum hiye da hancin takalminsa kun gani kai tsaye Allah ya ce min shi wannan dan hudu ne kuma kai tsaye Allah ya ce shi wannan dan mine ne dan aljanna ne tunda Allah ya gafarta mishi dan aljanna ne asalisa anna aljannata mithlu zalik kasancewar aljanna ma kwatankwacin haka arrabi'a na hudu fihi shahidun liƙaulihi wannan hadisin shaida ne akan wani hadisi da manzon Allah ya ce innar rajula la yatakallamu bil kalimati mutum zai iya faɗin wata kalima ila akhiri har zuwa ƙarshen hadisi yanda hadisin yake innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan haka hadisi yake mutum zai iya faɗin wata magana wata kalima kalima guda fa wadda yana ganin ba komai bace amma dalilinta ya hada wuta ana gani da ke ko a cikin wannan wani wa'azi ya kamata mu doka shine mutum ya kama ne halshensa ka san abin da zaka faɗa idan zaka faɗi magana ka tamna ta kamin ka faɗe ta ana gani da ke ko shine wani mai hikima yake cewa in shi'ta an tahya sa'idan min ar-rada wa dinuka mawfurun wa 'irduka sayyun fala yantiqan minka al-lisanu bi saw'atin فكلك سوءات وللناس ألسن وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن yace in kana so ka kubutar da addininka in kana so ka kubutar da mutuncinka in kana sai ka kare da duniya lahiya to ka kame mi ka kame halshin kame addininka ka kame halshinka in magana so ka ce baki yakan yanka wuya ana gane da ke ku sannan kuma abinda baki ya ɗaure hannuwa ba sa iya kwance sa ba sa ana gan da kyau ba yanzu kama wani ƙasahi sai kai ku kwamseriya a ɗame ka hannuwa suna iya walwale wannan ɗamin da za a ma kwamseriya ba za su walwale ba alhamisa annan rajula kad yughfaru lahu bi sababin huwa min akrahi al-umuri ilai kasancewar mutum a yakan akan iya a gafarta masa bisababin da wani dalili huwa min akrahil umuri ilai wanda shine mafi kyamar abubuwa a gare sa ma'ana mutum akan iya a gafarta masa dalilin wani abu wanda yake ganin ba komai bane kamar yadda ana iya kuma a a a da suna a azabtar da shi dalilin mi abin da yake gani ba komai bane wannan shine kenan ina tsammanin nan ya kamata mu dakata don kan mu shiga haƙƙin masu jiran sallar isha'i amma bayan sallar isha'i masu dama sai su tsaya ko mutum guda ne ba matsala za mu ida ana gane da kyau ko? insha Allah domin adadin mutanen da suke amfani da wannan karatun Allah ɗaya san adadinsu alhali wanda suke gabanmu busta kara sun karya ba ko da yake ya danganta daga wuri ne wanda suke zuwa majalisinmu na rumfin bari ai sun ga adadin mutanen ku in za ka kilge su kana da aikin kilge su to ya danganta daga anguwan ne da kuma wurare wannan shi ne kenan nan za mu dakata kenan inda muka samu daidai allah ya ba mu lada kuskure allah ya gafarta muna bayan sallah sai mu ci gaba mu ida littafi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah